الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad ira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wanda sun ga gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah Allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta Lahadi da muka saba karatun figihu wadda muna karanta a hadari Allah ya kaddara mu zo ƙarshen littafi ma kuma muka sake ɗaukan wani babi don mu ƙara maimaita shi saboda ahkam ɗin da yake ciki ubangiji Allah ya fahimtar da mu ya ba mu ikon aiki da shi kuma shi ma yau ɗin da ina ganin zai ƙare kuma in Allah ya kaddara ya ƙare za mu ɗauki hallul masail kuma kusan maimaici ne na shi hadari ɗin tare da ƙarin bayani saboda dokoki da ayyukoki da aka sa a ciki komi aka ce kaza to ka sani daga Allah ne don sanadin littafin in mun zo mukaddimanta za mu faɗi me dalilin yin hannun masail ɗin ubangiji Allah ya ba mu da sauki kuma yau ina tunanin cewa yau goma wannan darasi shine na sha biyu ga wani karatu da muke ubangiji Allah ya karba mana sannan kuma yau ina ji goma sha bakwai ko shi goma sha shida ga wata na hudu na musulunci ubangiji Allah ya karba mana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida Allah ya datar da mu ina ji yau muna sha tara ko sha ishirin daidai ga watan goma 2024 ubangiji Allah ya karba mana abinda zai zamanto mana sharri ga rayuwa Allah ya raba mu da shi ya raba shi da mu abinda zai zamanto alkhairi ga rayuwar mu Allah ya haɗa mu da shi baki ɗaya wanda karatun da muka yi tun farkon littafin zuwa nan ubangiji Allah ya tunatar da mu ayyukokin da ya kamata mu yi a cikin sallah Allah ya hana mu mantawa ka san an manta ba sai an duba littafi a karanta ba kenan ba mu da sauki ana buƙatar su rinka yawo a kanka ne duk da ba sa yiwa yau da gobe matsalolin to amma ka dinka tuna su din alheri ne a wurinka don abu na samun ka sai ya faɗo maka kuma kaza akai Allah ya tunatar da mu haka ne Allah ya ba mu saukin rayuwa kuma wannan karatu na gudana ne karkashin kungiyar jama'a ce za ta bidiya wai kamata sunna wadda Sheikh Ismail bin Zakariya ya kafa ta wadda jagoranta ne yanzu ubangiji Allah ya dafa masa shi kuma marigayi Allah ya ji kanshi da rahama daga sama har ƙasa matakan ma'aikata na musulunci baki ɗaya Allah ya saka wa kowa ya karba mana gaba ɗaya kowa na da abin da zai a musulunci ya ciyar da musulunci gaba ko me kake yi kana da daman da zaka yi wani abu don ya ci gaba Allah ya ba mu sa'ar rayuwa ba na manta ba mun kwana ne wancan inda mu dan koma baya kaɗan wadda a cikin babi na ƙarshe shafi na tamanin na ji da hudu da nawa kenan wa man sallama shakan ina ji nan ne za mu tashi ko kuma daman asali inda za mu tashi shine wa man tazakkara wasa jada ba da salami duk da cewa mun bar guntun magana a baya amma za mu ɗauko baya don mu ɗan haɗa shi ya zamanto mana darasi cikakke Allah ya ba mu sa'a wa man sallama shakkan yace duk wanda yayi sallah a ciki yayi sallama da kokonto fi kamali salatihi wurin cikan sallansa sai aka ce batalar salatu to sallar ta baci me yasa saboda ya zo fa zai yi sallama sai yake tunani ni sallan kan na cika ko ban cika ba kuma wai sai almusulma ya sallame to sallan ta baci me yasa ya zai dinka kokonton cikan sallah kuma bai tabbatar ba ya sallame sai yi ba wa kansa adalci wasahau fi salatil qaba'i yace sahau rankanuwa a cikin sallan da zaka biya ta bashi ka sahau fi ada'i kaman da fi salatil ada'i kaman sallar da zaka yi yanzu ne kan zaka biya sallan jiya yau kuma zaka yi ta to don ka samu rafkanuwa ba zaka ce to ai jiya bane don haka kawai sai ka bar ta kai iya gundarin sallan a'a zaka yi ta kamar yanzu kake yin sallan matsala ya same ka Allah ya bamu da sauki wasahawi fi nafilati yace rafkanuwa a cikin nafila ka sahawi fil faridati kamar dai yadda ka san ana yin rafkanuwa a cikin farilla a yi mata hukunci to haka ne illa sai dai fi sitti masaila daga wayansu gurare guda shida wayannan guda shidan su suna da bambanci da farilla yace na farko al-fatihati karatun fatiha wasura ya ce da sura wasirri asirta karatu wa jihari ko bayyanawa wa ziyadatu raka'atin da ƙari raka'a akan sallanka wani siyanu ba'adil arkani da kuma manta wani shashin sallar gaba ɗaya kuma in ɗala in har yayi tsayi me arkan rukunin sallah wanda in babu shi babu sallar ke to sai ya ce maka wannan guda shidan su ne wanda idan a nafila ya same ka to da bambancin hukunci a farilla Allah ya ganar da mu sai ya ce man nasiya fatihata duk wanda ya manta karatun fatiha fi nafilati amma a sallar nafila wata zakara ba'adar ruku'i bai tuna ba sai da ya yi ruku'u sai ya tuna ashe fa bai karanta fatiha ba tamada wasa jada ƙablar salami sai aka ce to ya ci gaba da sallansa sai ya yi sujjada kafin sallama don ya yi ragi amma ba sallar na fila ne in a sallan farilla sai ya ce ma biki lafil farilla ce saɓanin fa farilla fa innahu yulqi tilka raka'ata in a farilla ne har yayi ruku'u bai karanta Fatiha ba ba wai fa canja ta yi ba mu gane magana ba ba ya fara karatun sura bane yazo ya ya karanta Fatiha ba mu gane wannan a bai karanta ta bane gaba daya to in a farilla ne bai karanta ta ba to zai yadda wancan raka'an ne gaba daya tunda har ya riga yayi me yayi ruku'u wa yazida ukura sai ya sake wata idan tana raka'a ta ɗaya ne to ya ce babu ita misali sai ya kawo wata sai ya ce ɗaya sai ya kawo wata sai ya ce biyu in zaman tahiya ne sai ya yi mun gane magana gashi raka'a sa uku amma yanzu biyu ne saboda waccar ba ta da fatiha amma a sallan farilla ba amma a sallan nafila sai aka ce me zai yi zai yi qabla salami ne dan yayi ragi a cikin sallarsa kawai Allah ganar da wa yakunu sujuduhu kama zakarna tunda ya riga ya gama ma aiki da farilla sai ya ce ma to sujjadansa zai kasance kaman abin da muka faɗa a baya shine idan ya yadda wannan raka'an ya kawo wata ya gina zai zai sujjadan ba da salami zai yi ba abi mun gane magana Allah ya ganar da mu fi tariki sujudi kaman mutumin da ya bar sujjada ne wa man nasiya surata to wanda ya manta sura fa ita ne ta biyu a cikin magana shidan nan ko yace to wanda ya manta sura fa to bari zai hada ma wayansu aiki anan au jahara ko kuma ya manta bayyana karatu au sirra ko ya manta asirta karatu kaga guda nawa guda uku kenan fin nafilati amma a sallar nafila fin nafilati amma a sallar nafila wata zakara ba'ada ruku'i su ma bai tuna ba sai har yayi ruku'u sai aka ce tamada ya ci gaba da sallansa wasajada wasujuduhu wala sujuda alaihi tayyib wala sujuda alaihi babu ma sujjada akan sa kwata-kwata ka ji fa ya manta bayyana karatu ya manta karanta sura duka ya manta bayyana karatu ya manta ɓoyewa. misali abin da ake nufi shine yanzu da ya karanta Fatiha kawai sai ya kama gwiwa bai yi me ba bai yi sura ba ko kuma maimakon zai yi karatun a boye ne kawai sai ya kama ya bayyana ta ko kuma a zai karatun a bayyane ne sai ya ɓoye ta kaga wani abu duka wayannan matsalolin sai ya ce fala sujuda alaihi to babu komai ma a kansa na sujjada me yasa biki lafil faridati sabanin farilla in farilla ne me zai yi wa man in farilla ne zai yi me zai yi qabla salami in ragi ne in ba ada salami ne kuma to ƙari yayi yanzu misali in aka dauki cewa ya manta karanta sura ai qabla salami zai yi don ragi yayi a ya manta jahara bayyanawa zai yi qabla salami ne don ragi yayi me ya rage sauti in aka ce sirra asirtawa ya manta sai ya bayyana in ba farilla ne kenan in asirtawa ne sai ya bayyana yayi me yayi ƙari me ya ƙara sauti me zai yi zai ba da salami Allah ya ganar da mu sai ya ce maka to idan kuma gashi a farilla nafila ne me zai yi sai aka ce mar ba abun da zai yi kuma sallarsa ta yi nafila din Allah ya karba mana wa man qama ila salisati wanda ya tashi zuwa raka'a ta uku fi nafilati amma a sallar nafila ana raka'a biyu ya sallame kawai da ya salla da ya raka'a biyu sai ya tashi abunsa zai karo wata kenan ko fa in akwai ka'ida guda biyu yace fa in tazakkara qabla ruku'i in ya tuna qabla aqdi ruku'i in ya tuna kafin ya daura raka'a ta uku raja'a wasajada ba'da salami zai dawo yayi zaman zai dawo me to me zai anan daman me ya manta daman me ya manta na'am wa man qama ila salisati ai wanda ya manta bi ma'ana har ya tashi zuwa ta uku bai yi sujjada ba ai bai yi ruku'u ba sai aka ce me zai dawo zai me zai dawo ya zauna fin nafila ce amma a nafira fa inna fa in tazakkara qabla ruku'i aka ce ya tuna kafin yayi ruku'u raja'a zai dawo wa sajada ba'da salami in yayi tayya sai yayi sallama sai yayi ba'da salami shikenan hukuncin sa ya kare amma mutumin da ya me ya tafi kafin ya kawo ruku'un raka'a ta uku kafin ya kawo ruku'un me raka'a ta uku ya miƙe kafin ya yi ruku'u ya tuna ai sallar raka'a biyu ne ya kamata a ce ya sallame kenan ko to sai ya dawo ya zauna tunda bai daura ta ukun ba sai ya yi ba'ada salami sai ya yi me ba'ada salami Allah ya ganar da mu wa in aqada salisata to in ka tambaya kace to in ya daura ta ukun fa in har ya riga yayi tamada wa zada rabi'a ya ci gaba da sallan ya karo ta huduma ya karo ta me ta huduma bayan fa wannan dukari ne ke da ku maimakon ya san yanzu ƙari zai yi to an ce ya ƙara wata ma ta zama guda hudu ta zama guda nawa wasa da qabla salami sai yayi qabli kuma kaman biki lafil faridati sabanin farilla fa innahu in dai a farilla ne yarji'u mata ma zakara tun lokacin da ya tuna wannan ƙari ne zai dawo ya zauna in dai a me a farilla ne wa yasjudu ba'da salami in kuma ya tashi gyara sallansa zai yi ba'adi ne in dai a farilla ne to yanzu kuma a me ne a nafila ne sai aka ce me zai yi bayan ya kawo ta ukun ya kawo ta hudu ma ya kara gashi nan kari yayi sai aka ce qabla salami kuma zai yi in babu karatu zai yi ne wannan dole sai mun gane dole ne fa sai an yi iya abun iyawa wallahi gwagwarmayar duniyar nan ta hana ka neman ilimin sallah ka samu matsala saboda me baka da wani abun da kake to me ne kake da shi kai ba sisi ka yi zakka ba ba aikin haji ba to sallar ka tsaya ka gyara ta da kyau don ka je lahira abin da dan koma daya dan tatta da ita da na fulfulinka to yanzu baka tsaya ka ne koya ba ya zamu kare akwai matsala ko babu kuma wallahi wannan abincin babu ranar da za a daina cin sa in dai kan ka daina ci to mutuwa kai kawai to da ka mutu kuma aiki za a ma akan sallar har da sallar da kai din to ka ga mun yadda kuma gyaran yake ai cikin mutum da ka gan shi nan in aka ce kai kan gaba ɗaya baka godiya kaman ciki ai ka samu damuwa ɗazu ba muka ci abincin rana yanzu ka bata tana so kafin ka kwanta ma ka bata tana so ko bata so ne kuma inda za ka cika ko shi can ko ruwa ba inda zai shiga to ka bashi awa uku sai ka ga mutum kuma yana cewa ka in dai da akwai wani abun nan ma fa zai iya karawa ciki kenan to in ka ce don wannan kake rayuwa ai asara ta same ka ba za ta cika ba Allah ka bamu da sauki shi yasa khairul a'mali inda Allah adawu muhawa in qalla aikin alheri mafificin alherinsa shine kai ta dawwama kana aikata shi komin ƙarƙarinsa kar ka daina shi a cikin kuma tsari ya kamata a same ka cikin wayannan haka kar ka samu na ƙarshen misali aka ce kai ne mai karantaswa ai san da kai karatu kafin kai ko ɗaya ko kuma a kai ake karantawa ko kuma a kai tambaya ne aikinka kai ba za ka taɓa yin abu a cikin musulunci ba ka tambaya ba baka karanta ba ba a karantar da kai ake ba amma ba za ka aikata ba sai ka tambaya ni kan kazan nan alaikum salam in kazan nan kan kaza ne kai ma kana cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana yace ko kuma a'a ka zama kai ba duka ba kowanne uku bane amma za ka zo ka zauna a inda ake yin karatu duk abin da ake yi kana ji ka tashi ka tafi a gobe za ka yi aiki da su ko ba za ka yi ba to kar ka kasance na karshe dan na karshe shine wanda baya yin wayannan gaba kaga ba zai yi addini mai kyau ba kenan kuma addinin nan daga bai yi kyau ba tun daga lokacin ɗaukan ran mutum zai gane to ya samu matsala saboda mala'ikun da suka sauko ɗaukar rai mai ɗaukar ran daidai ne amma mala'ika 500 da za su sauka gare kan nan don ɗawainiyar ayyukokinka duka sai ka gane cewa barin duniyar matsala ce a wurinka kuma ka zauna ba mai iya zaman da kai me yasa saboda tun daga zuwansu ma a cikin firgici da tashin hankali za ka samu kai amma kuma waɗanda suke mutane na ƙwarai kuma sai ka ji ana ba su haƙurin barin duniya kuma to kaga ai akwai bambanci da wanda za a duro tun da alƙur'ani dama yace tatanazzalu alaihimul mala'ika za su diddiro ne ba saukowa za su yi cikin sauki ba za su diddiro ne don ɗaukar rai amma sai a ce wa masu imani la takhafu wa la tahzan kar ku tsorata kar ka ji kuma me kar ka ji takaicin barin duniya wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun sai muku alƙawari ya bi ma'ana ana ta ma albishir da cewa aljannan nan da ake maka alƙawari cewa in kai kaza zaka samu to yanzu ga ta idan na kwarai ne sai a bude shashin gefen hagu sai a ce masa kaga wannan gidan sai ga gidan wuta ana jafa'i da bala'i sai ce to kaga wannan gidan to wannan gidan baka samu kidin sa ba a duniya saboda baka yi aiki dan shi ba sai a ce to ya nuna masa shashin dama a ce to wannan sai ya gano komi lafiya lafiya ya ce to wannan shine ka samu kidinsa shi kai aiki don shi kaga ta mar kyau kenan to amma idan ka zo ka gama kwamacawa sallah ne ka yi a samu a tashi in ma ana kokarin yi din fa a yi a tashi fa ana assalamu alaikum ya ne liman ya ce a uzu billahi sai su rinka fita tare da shaidan an samu damuwa ko ba a samu ba ina za ka ji yau in dai neman kai duk haya ne ka bai wuce kuɗi ba idan rashin lafiya to kuɗin ga mai bada ita to lafiyan ma ga mai bada ita za ka tafi ina za ka je dole ne ka tsaya kama wa kanka tacewa duk rikicin duniyan nan da za a yi kan za ka iya wanke riganka ka goge ta ka fito tsaf to ka sani a ibada in an taɓa ka in ka yi magana a san kana da ilimin yin shi amma a ce to haka dai abun yake tafiya ba san dai amma dai bari mu je mu samu wani ko mu ji koya ai wannan kokari ne ma zai ce bari mu samu wani mu tambaya wani Allah haka zai ta dabawa ba yadda da yayi shi wani yayi sabon aure ne ka san sabon aure ba cika tashin asuba ba ba cika ban ce ba ba tashi ba nace ba cika tashin asuba ba kana ta murmushi kai kan da baka da ma kowa ko kana da ita ne ah shikenan kawai asuba ta yi za a yi sallah ya ce to ki zo mu yi jami'i kai kaji aka rama kallahu kawai suka shi da sallaya kawai suka daidaita sahu wai da shi ne matarsa ba suka daidaita sahu ba suka buga sallah abun su suka ci gaba da sha'ani ha ka ji rayuwa to yanzu shi ba yi da sallah ita ba ta da sallah kuma wai hakan wai shi ne mai gidan to wani irin ilimi aka za a gidan za a yi tsakani da Allah ne to da ta san wani abu ita ma ko za ta ce a to ai ba a haɗa sahu da mace ai me ne ka'ida shari'a daman ta tsaya can baya kai kana ina kana gaba shi ne babu da shari'a ta ce a yi Allah ka ganar da mu ka ba mu da sauki wa man nasiya rukunan minan nafila wanda ya manta wani rukuni daga cikin nafila meye rukunin kan ruku'i awi sujudi ya manta ruku'u ko sujjada duka manta ta yi bai ma yi ta ba walam ya tazakkar hatta sallama bai ma tuna ya bar ruku'u ko sujjada ba har sai da ya sallame a sallan nafila fa wa tsala kuma yayi tsayi shine ya ci gaba da sabgansa ko da yana masallaci amma dai ya ci gaba da wani sabga ɗala ne fala i'adata alaihi to ba zai dawo da komai ba sallata ta sallata yi me ta sha a farilla a nafila fa kenan biki labil faridati sabanin farilla fa innahu saboda lalle shi a farilla yu'iduha abadan zai dawo da wannan sallah har abada saboda bata yi ba kamar mun fahimta Allah ya ganar da mu wa man qaba al nafilata duk wanda ya yanke nafila yana cikin nafila ba ko sai ya yanke gaban gabansa eh tunda da zai kara wa kansa ne credit ne amma kuma yankewa ya tafi din shi yasa shari'a ya ce to a wannan masaban sai ya dawo da sallar kaman ana bin shi bashin ta ne kaman mun gane saboda ya zai ma wa Allah haka yanzu shugaban kasa je wani kasa yanzu gwamna ne misali ya kira ka gwamna fa ya kira ka ka zo ana faman ganawa da shi baka kare ganawa da shi baka tashi ka tafi abunka ya za ku kare kenan ko matsala ko babu to ubangiji ya za kana cikin ganawa da shi ka yanke kawai ka tafi lokacin da kace Allahu akbar fa kaddara kana gaban ubangiji ne gefen daman ka aljanna gefen ka hagun ka wuta bayan ka kuma shedan inna shaytana lakum aduwwun fattakizuhu aduwa nan ya dan taba ka kadan ya ce ma ni ina ki dinka ne sai ga mutum yana dan taba in ba ki maganan ki sai ya ce ni ina wayan ka ne sai ya taba gefen nan ya taba gefen nan wai shedan dole sai ya ibira bansa a cikin sallan ka kai dai me ya to inna shaytana lakum aduwwun fattakizuhu aduwa yace wa man qada nafilata wanda ya yanke nafila adaha zai dawo da ita amidan da gangan kuma tsayi amidan yace da gangan ya yanke nafila kawai ya ci gaba tafiyarsa yace to adaha zai dawo da ita aw taraka min haraka'atan ko ya bar wata raka'a a ciki cikakkiya aw sajadatan ko ya bar wata sujjada a adaha abadan zai dawo da ita har abada Allah ya ganar da mu waman tanahada fi salati wanda ya yi yunkuri a cikin sallarsa falashai a alaihi babu komai yunkuri irin wanda yunkurin da zai fitar da wani numfashi na daban akwai wanda in ya yunkura dole sai ka gane tashi zai yi ya yi nishi kenan ɗan ya yi nishi a cikin yunkurin da ya kenan illa an yanɗiƙal bil harfi ya ce ba abin da yake kansa sai dai in harafi ya fito a cikin nishi ɗin in harafi ya mai harafi ya fito in harafi ya fito to wannan kuma in sallan farilla ne in sallan menene farilla ne ya fitar da wani harafi zai ba da salami shi kada yake sallah in yana bayan liman kuma babu komai a kansa saboda liman ya ɗauke masa Allah ya sa mun gane wa iza sahal imamu bi naqasin aw ziyadatin sabbaha bihi ma'amunu yace idan liman yayi rafkanuwa wurin ragi ko ƙari to mamun da suke baya su ce masa subhanallah wa iza qama bi ma'ana sai sai fahimta yana cikin gyara sai gyara kenan wa iza qama imamuka min raka'ataini fasabbih bihi lokacin da liman ya kamata ya zaman tahiya sai ya miƙe shine rakawoyi guda biyu din nan a masa tasbihi ya dawo ya gyara fa in faraqal arba in har ya rabu da ƙasa rabuwa da ƙasa a wannan masabar shi ita ce gwiwansa da tafukan hannu idan gwiwa ya tashi hannu bai tashi ba bai rabu da ƙasa ba in gwiwa in bi ma'ana hannu ya rabu da ƙasa gwiwa bai rabu da ƙasa ba bai rabu da ƙasa ba mun fahimta sai sun rabu duka ko da bai gama miƙewa ba to wannan ya rabu da ƙasa Allah ya ganar da mu sai aka ce fa in fara al'arda in har ya rabu da ƙasa fa atbi'ahu to abishi ame abishi an san me ai zaman tahiya zai yi to ai me abishi in dai har bai dawo ba kar ai ta subhanallahi subhanallahi kun san kuma akwai sauran sallah din ku bi shi kawai wani kan ma idan ya kan din sai muku haka kawai ku tashi ya san me zai yi ya san abin da zai yi bayan ya idar da sallah in jalasa fil ula aw fi salisati nan ne ko nan ne ko fa atbi'ahu wa in jalasa fil ula aw fi salisati in har ya zauna bi ma'ana a na farko bi mene zama ya zo zaman tahiya ai misal a raka'a mai raka'a uku ne ko mai raka'a hudu da ya zo ya raka'a ɗaya sai ya zauna maimakon ai ba wurin zaman ta bane ko mun gane wannan magana shine wa in jalasa fil ula aw fi salisati idan ya zauna a raka'a ta ɗaya ko kuma a'a ya zauna a raka'a ta uku kaga duba wurin zama bane ai ko mun gane wannan magana faqum to ku kuma ku tashi ai ka san raka'a ta ɗaya ba a zaman tahiya shi yana zama sai ku kuma ku miƙe kar ku tashi ai kar ku zauna tare da shi tunda can an ce ku bi shi lokacin da ya tayya ne lokacin amma bai dawo bai aka ce ku bi shi ko to nan kuma aka ce to kai kar ka zauna tunda ka san me ne to wanda kuma ya zauna fa to shi kuma yana cikin taragon liman yana bin liman ne kaman an kasa uku ai wanda ina ji ko gaba za mu samu ko mu wuce sha baya me ne wanda shi yana taragon liman liman duk abin da ya shi yake yi to dan ya zauna babu komai amma kai tun da ka san meye ne tun da ka san ba wurin zama bane tashi kawai zaka yi ka masa tasbihi kana tsaye sai ya biyo ka shi liman din kaga nan maimakon ku za ku je shi zai meye shi zai ji ka gane aikin Allah ba na kowa bane ba duk zaman shi da cewa shi din in bai yi abu ba kai sallan ka tana cikin me tana cikin question mark to in ya zo ya bar wani abu to dole kuma ba sai bara kuma sada'a ba amma mun gane magana dole kawai ka gane ibada na Allah ne kawai abin da yace ai shi ake yi ba a lura da wannan wane ne ba shi ba ake nufi ba meye ne shari'a ya ce a yi kaza ya ce a yi kawai ka yi shi kan duk duniya za a taru a ƙika baka da damuwa mai abun ya ce haka yake so kamar mun gane wannan magana Allah ya ganar da mu ya ce to idan ya zauna a raka ta ɗaya ko ya zauna a ta uku fa kumto kukan ku tashi wala ta jilis ma'ahu kar ku zauna tare da shi wa in sajadu wahidatan haka ne ko idan har kun yi sujjada guda ɗaya wata raka saniya kuka bar ɗayan fasabbih bihi kuma sa tasbihi cewa akwai sauran ɗaya wala taqum ma'ahu kar ku tashi tare da shi mun gane wannan yanzu da aka yi sujjada ɗaya aka zo aka zauna shi kuma sai ya miƙe to kar ku tashi ku ku zauna ku ta masa tasbihi ya dawo akwai sauran me akwai sauran sujjada guda ɗaya sai dai kuka yi ta masa kuma ya ƙi ya dawo ya ƙime ya dawo illa an yi mai ta kafa a ƙadar ruku'i sai dai in kun ji tsoron zai ƙara ɗauko wata raka to ku bi shi to ku yi mai ku bi shi fa'ati ba'ahu to ku bi shi wala tajlis ma'ahu kuma wala tajlis ba'a da zalika da haka kuma kar ku zauna tare da shi fi ma'ahu la fi saniyati wa la fi rabi'a kar ku zauna tare da shi cikin ta biyu ko ta uku me yasa saboda yanzu wannan raka'ar kun yadda ita mun gane magana kun me kun yadda ita to idan yace ta biyu ne wannan ku kuma bara ku zauna ba ta uku ce wannan ta zama he ta zama uku sa'an nan kun yadda daya mun gane Allah ya gane da mu in kuma ta hudu za a je to in sai ya je ta biyar dole mun gane wannan maganar ko shi yasa yace to nan ma wala tajlis ma a hukar ku zauna tare da shi fa in sallama fazid raka'atan idan har yayi karfin hali ya sallame shi tunda shi yana ganin haka nashi daidai ne mun gane wannan fa in sallama in har ya sallame fa zid raka'atan to ku ƙara raka'a uku rata daban badalan ta zamanto canji minar rabi'ati na daga mai ta hudu din kunnan allati algaitaha saboda kun yadda na minar raka'ati na daga raka'a eh minar raka'atin lati algaitaha na daga raka'ar da kuka yadda ita ai kun yadda ita ya zamanto baniyan kuna wa mai gina wata sallah ne wa mai wata sujudu qabla salami sai ku yi sujjada kafin me kafin sallama fa in kuntum jama'atan in kun kasance jama'a ne da yawa fal afdalu lakum an tuqaddimu wahidan yutimma bikum sai ku tura daya a cikin ku sai ya cika muku sallar shi kuma ku bashi da tashi tunda haka ya gidu sai ku bashi da shi kamar mun gane wannan magana ku dai ku san yanzu irin wannan maganganun da ake tsakani da Allah da shi liman din da mu din gaba ɗaya muna cikin cefaliya za mu gane za mu iya gane ba za ka gane ba dole in ka kabarta fa ka san me kake kawai a cikin sallah amma in ka kabarta ka ci gaba da cewa eh wani ina tunanin kamar ran nan kan mun yi lissafi ko waye biyo wani ne ni ana faman ya za ka gane lokacin da kace Allahu akbar ko ni fa ana so kawai ka bar harkar duniya kam ka shigo cikin wannan layiran kawai kai ta faman ji kaman a ranka cewa yanzu kana kaza yanzu in na mutu fa kaza da menene yake faruwa yanzu ruku'un nan menene sujjada menene ne kaza menene dole fa ka zama to a wani gaba kake kana missing a cikin ɗaya ka gane eh farilla na bari a sunna na bari a mustahabi na bari ta kai a mata sujjada ko bata kai a mata sujjada ba shikenan shine fa abin da ake nema mutum da gane Allah ka tunatar da mu abubuwa suna bukatan aiki ba yawwa kuma in dai ba dan abun nan an abun nan ba abun sai dai ka ga yana tafiya a sama kawai rayuwar muna ta fama kana ta fama baka toshe can bacan ya yage baka toshe can bacan ya yage ba za a daina ba kana dan rayuwar ka kai kaɗai ka kace to kai mata kake so kuma ka jawo kanka ruwa yi kar kai auren nan fa ka zauna kawai ko kace za ka yi kenan to ya ka tara da haƙuri sai ka tara da haƙuri Allah ne ya bamu da sauki don kana zaman zaman ka kana jin yunwa kai kaɗan ka tal ai za ka yi haƙuri ka sha ruwa ko to da ka kawo wata ba ai ba ta kai kake ba in kai kana hamma dole ka nema mata abin da za ta ci ko ba za ka nema mata ba i love you zai yi da yunwa ne ba zai yi waina ko to wallahi sai an shirya yawa ka sani cewa za ka yaka wallahi sai ka shirya kwarai kwarai da shirya yawa kana ji kana gani kana dan tafiya kaɗan kuma a ce maka to ai kuma an aihu to tashin farko pampas ai ta fama pampas yaro ba yi da lafiya ka gigice ka yi can ka yi can rayuwar nan fa dole sai ka shirya mata ne in ma duniya ma baka shirya ba to ai daɗa duniya ma in baka shirya ba sai a ganka a wargaje ba ne lahira kuma in ka ka je lahira tsaffa to daga duniya ka shirya ma lahira amma an kaga tun daga duniya dama a wargaje kake to akwai matsala fa Allah ka bamu da sauki wa idza zada al-imamu sajadatan saniya fasabbih bihi fa idza zada al-imamu haka ne ko idan liman ya ƙara sajadatan ya ƙara masa sujjada guda thalitha ko kuma ya ƙara sajjada ɗaya ko kuma ya ƙara ta uku fasabibihi mun gane wannan magana da ya zo sai ya yi sujjada bi ma'ana ya ƙara sujjada ɗaya ko ya sujjada ɗaya ko ya ƙara sujjada nawa ɗaya sajadatan ta kasance guda uku maimakon guda biyu ta ƙara fasabibihi kuma su tasbihi wala tasjudu ma'ahu kar ku yi sujjada da shi shi kam kar ku yi saboda ta uku zai ƙara saboda ta nawa ta uku zai ƙara wa iza qamal imamu ila khamisati idan liman ya tashi zai kawo muku raka'a ta biyar tabi'ahu man tayaqqana mujibaha to wanda ya tabbatar he an kawo ta to ya tashi kar ya tsaya aw shakkan ko kuma mai shakka shi dama yana shakka shin kan ta biyar ne ko ta hudu ne kawai sai ya bi liman shi ma wajalasa man tayaqqana ziyadataha duk wanda ya tabbatar ƙari ce to ya zauna kar ya tashi kaga an kasa masallaci kashi uku guda biyu suna tare da liman guda ɗaya shi baya tare da liman wanda aka ce ya tabbatar ƙari ce to shi ya zauna kar ya tashi wanda bai tabbatar ƙari ba ce shi yana ganin daidai liman yake kai to ya bi liman haka mai shakka shi daman in ya ji Allahu akbar ya Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu ya ce rabbana lakal hamdu to shi ma ya bi liman kaga mutane guda biyu za su bi waye za su bi liman wannan kuma zai zauna sai aka ce wajalasa manta ya kana wanda ya tabbatar ziyadata ha ƙara ta za a yi to shi kuma ya zauna shi kuma ya me ya zauna to kaga an raba bayan ukun sun kasu kashi biyu kashi ukun sai aka mai da su kashi biyu kenan guda biyu sun haɗu a jam'iyya ɗaya guda biyu guda ɗaya na jam'iyya ɗaya ko to sai aka ce yanzu abin da zai maka shine fa in jalasal awwal to idan na farko suka zauna su waye ne na farko su waye ne na farko sahun gaba eh lalle a cikin maganar da zai na wanda ya tabbatar da wanda ya tabbatar cewa kawo ta daidai ne shine awwalu ai wanda ya tabbatar mujibu ha kawo ta daidai ne yana tare da liman aiko sai aka ce yayi me ya bi liman wanda yake shakka ma sai aka ce yayi me ya bi liman shine na al-awwalu shi kuma sai aka ce ma to yanzu nan ai an ce ma na farko ya tashi ko an ce na biyu ya me ya zauna sai aka ce maka to fa in jalasa al-awwalu in na farko suka zauna su aka ce su tashi suka zauna mun gane wannan magana wa kama thani sai su kuma na biyu da aka ce musu su zauna sai suka tashi mun gane wannan magana shi yasa da ya zo shi sai ya maka wani lissafi ana sai ya ce maka fa in jalasal awwalu idan na farko suka zauna wa qama sani na biyu kuma suka tashi batalar salatu to sallar ta baci gaba daya wannan ya tabbatar ƙari za a yi tunda ka tabbatar ƙari za a yi me na tashi ka zauna mana a inda aidarka wannan kuma daman shi dan abiliman ne to da ya ga wannan ya zauna shi ma sai ya zauna abunsa to shi da ya zauna shi ma sallarsa ta baci kaga duk sallolin sun baci kenan ko Allah ya ganar da me ake so ana so wanda shi ya tabbatar ƙari ne to yayi me ya zauna wanda kuma yake kokonto da kuma wanda yake tare da liman cewa ba ƙari bane su kan duk su tashi a cigaba Allah ya ganar da mu rage mun fankan nan rage ko kashe shi ma gaba da ya shi na farko fa da farkon can a wancan eh shi ne wa iza sallama al-imamu qabla kamali salati idan liman ya sallame kafin cikan sallah sabbah bihi a masa tasbihi man kalfahu waɗanda suke bayansa su ba sallama za su yi ba za su yi mai za su masa tasbihi ne su ce da shi subhanallah zai ce to akwai wani aiki kenan fa in ku idan ya gaskata ka cewa eh sallar bata cika ba kenan an masa tasbihi ya kawo ko an zauna lafiya ko kammala salatahu sallarsa ta cika kenan wa sajada ba'da salami sai yayi sujjada bayan sallama ya tabbatar da abin da yayi akwai gyara kenan ya gyara sai yayi ba'di ya gyara sai me yayi ba'di wa in shakka in ko yana kokonto fi khabarihi cikin subhanallah da aka ce wannan mutumin ko wanda suka yi magana a bayansa sa'al adalai ne sai ya tambayi adalai guda biyu daman shi yasa ake so sahun farko da suke bayan liman ka'ida sahun daman gashi sahu idan an ce ku biyu ne to wannan zai tsaya gefenka na dama idan ku uku ne za su tsaya bayan liman ba gefen liman kamar yadda aksari muke yi ba sai ga mutum suna nan shi yana nan ko suna duk da an taba shi ne ya ƙara gaba maimakon su din shi wanda ya dawo gefen nan wannan su haɗu a bayansa sai su haɗu a gefensa kuma kamar mun gane wannan kuskure ne abinda hadisi yake nufi bayan liman kalfa bayansa idan sahun gaba ake nufi liman na gaba inda za a fara cikawa ina ne inda za a fara cika shi da daman liman daman ina daman liman sai ya je ƙarshe sa'annan sai a cika hagunsa shi ne sahu ta zama haka sai me sai ni bayansa idan akwai yara suna bayan sahu na ƙarshe banda maganganun maluma da suka tau wanda maluma sun yi maganganu cewa za a tsitsinka yaran tsakanin sahu wasu kuma sun ce a idan ka tsitsin na saboda wasanni wasu kuma sun ce in ka tsitsinka sahun to ka tsitsinka ne kamar 000 ne a tsakiya kamar mun fahimta wannan aiki ne na maluma ubangiji Allah ya saka musu da alheri sai wa sai mata in sahun akwai mata ana so me sahu na farko ya cika na biyu to sai waye in sahu ya kare sai yara in yahu ya kare sai waye sai mata Allah ya fahimtar da mu to amma yanzu kaga za ka yi sallah sai ga mutum ka dan taba shi shikenan ya dan je gaba sai su kuma su dan dawo gefen nan kuma shi yana nan su suna nan abin da ake nema bayan liman in mace ɗaya ce a cikin masallacin sai ta zama bayan wayannan din ko da sahu bai cika ba ba za ta zo ta jona sahu ba kar mu na wancan angon amma mun gane maganan ko sai ya zama bayan su to shine fa abin da ake nema a sahu din ma kanshi komi shari'a san nema magana in ka ga dai kawai fa baka san abu ba to fa baka tambaya bane kawai ko me karan da zaka cire ka saka takorin ka shari'a ya ce ma ga yanda zaka yi ga abin da zaka cire ga abin da zaka sa saboda me komin kana da haƙƙi a kanka kai kanka kana da haƙƙi a kanka saboda in ka zo yanzu ka hana kanka bacci ka zauna har gobe da safe shari'a ta ce ma to kai kuskure ka zalunci kanka da kanka me yasa ai idon yana son bacci jikinka yana son hutu kuma an sanya maka dare dan ka huta ya zaka zo ka hana shi bacci kamar mun gane shari'a sai ta hukunta ka saboda haka ma a to ya zaka zo ka hana kanka da kanka bacci kaga akwai aiki kowa fa yana da abun da ai da Allah ya haɗa ka da sauran bodin jikinka ba ya ce ka zalunci wani wuri bane bai sa haɗa ka ba bale ya ce wai dan da ka haifa dan ka haife shi ya zama to a'a shari'an Allah kawai ake bi Allah ganar da mu ya ga ce sa'alar adalai ni tambayi mutane guda biyu adalai biyu sai ka ce wani da wani misali sallan nan kan meye ne matsalar an ba su dama jaza lahumar kalamu an ba su dama su yi magana fi zalika cikin haka saboda hadisin zuliya daini zuliya daini wata ran an yi sallah mai raka'a hudu ne a zahar ko la'asar an yi sallah raka'a biyu sai annabi ya sallame kuma ya tashi ma daga inda yake koma kan kututturen dibinon da ya saba zama tun sabai kowa na shiru kasa a majalisa dole sai an samu wani wanda shi fa mazauka ne baya shiru ya ce ya rasulallah a kasar ranar sallah ya ce an rage mana sallah na yau ko kuma mantawa kai sai ce a ba rage sallah ba kuma ban manta ba sai ce a ɗayan biyu wannan kan ɗaya ya faru a ciki sai sayyidina Umar da Abubakar suna bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin zama bayan shi ya tashi kenan sai ya ce da su hal sadaqta zuliyadaini shin zuliyadaini yayi gaskiya sai suka ce eh ka kalmomi ne guda biyar sai sa malamai suka ce in ya wuce kalmomi guda biyar to sallar ta baci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso ya zo ya cika ta sallan aka yi ba'ada salami da baka samu ba da ba yi haka ba kuma kai ma Allah ya ganar da mu to shi na ka ce jaza lahumal kalamu magana ya halatta a gare su su ma wa in tayakkanal kamala in kuma ya tabbatar da cewa kamala amalihi amala sallan ta cika ala yaqinihi cika akan yaqinin sai gina wata rakal adalaini sai ma bar adalai guda biyu din illa an yakasuran nasu sai dai mutane a bayansa ana ta subhanallahi ya tabbatar duka wannan gayyen ba za su tafi akan bata bai kamar mun gane ana ta yawa fa ya taruku yaqinahu sai ya bar yaqinin nashi fa ya taruku yaqinahu ya bar yaqinin nashi wa yarji'a ilaihim ya koma zuwa gare su wurin hukunci ya koma zuwa gare su wurin me wurin hukunci haka ake so liman din ya zama idan har yaqinin sa ya ga shi yana ga kamar daidai ne amma sai ya ji kuma ana ta subhanallahi yayi yawa to sai ya bar yaqinin sa sai ya gilu akan nasu shine shugabanci kar ka zo ka doge akan abu ɗaya ne ba a so shugaba ya doge akan abu guda ɗaya ne aka so ya doge me ne aka so ya doge ya doge akan gaskiya ya tabbatar wannan abu gaskiya ne to kar ya sake ta shika don yawan mutanen da suka ce ba za su bi shi ba kar su bi shi shi kan yana kan gaskiya abin da kar ya batta kamar tauhidi amin kar ka zo ka zama kar wai da mutane eh suna jin abun yana musu zafi dan an ce da su mushrikai wai sai wai abun ya musu zafi sai ka bari dan su ha to me ruwanka da su da annaba wannan duka da lallaba su kai da abun ba mai same ka bai ka ji ba annabin da aka kama shi aka raba shi biyu don ya ce abota wa Allah ɗaya kai ka san ai ba sauki ne ko sauki ne da shi ha to don mutum ya ji bai yadda ba shi ka ɗauko hujja ai ai abu rubutu ne ai sai a yi hujja da hujja me ne abun shan wahala a ciki kai ba sahabi bane ni ba sahabi bane ai a rubuce muka gani dukanmu to don haka ai ba zai yiwu a ce kan bi ka akan bata kuma ina kallo gashi nan bata ne wai dan dai kar dai a ce wai ba zauna lafiya ba ina zaman lafiya an tozar ta ubangiji bi ma an tozar da hukuncin sa ba zaman lafiya wannan layin ai sam in ka dauke ni zaman lafiya ne to hasara kai mutum ka sani barawo ne shi aka zo tambayan ka cewa wannan nan kam ya ne halin sa ina so zan bashi yata sai ka ce to gaskiya ka ji a ranka cewa to bari dai koyi idan kaddi a zuwa ce wallahi ni aka tambaya na zo na bashi ya da za a je a gina al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka rufa masa asiri a sai dai in ya tuba in ya tuba to sai ka to wannan kan tuba dama wurin Allah ai babu ne kai ma sai ka ce a mutumin kirki ne nan muke sallah da shi ka san dai kuma dan adam baya cika goma tara tara yake ai baya cika goma ko to wannan laifukan ma kai ma kana yi ni ma ina yi wannan ma ina yi wannan kuma shine abu na yau da gobe amma in bai tuba ba kuma ba yi da niyan tuba ce da shi barawo ne ce gaskiya dai in dai yarka zaka bayar to amma dai ina gaya ma barawo ne shi shine gaskiyar magana amma a'a ya tuba to abin da ya tuba wannan ba a maganarsa har Allah ma ya yafe don haka kai kuma in ka tayar to ka zama to me ka zama munafiki ka zama mai munafurcinsa kuma wannan shine gaskiyar magana Allah ka bamu da sauki kar ka yadda wai kace wai za a zo a zauna da kai ai zaman wai sulhu zaman lafiya lafiya amma a saba wa Allah a'a banda musulmi ba a haka kawai ga ya faɗi gaskiya a huta kawai yau in zai nemi sana'a ya nemi sana'a kawai ubangiji da ya halicci kowa ya bashi arzikinsa to ai ya raba ya za ka yi naka ka ƙi neman nakan ka ƙi nema wani ya ce wai ai arzikinka zai zo ya same ka har gadon baccinka na ce yi zai zo ya same ka har gadon baccinka amma ma al'amal tare da aiki in baka yi aiki ba ba zai yiwu ba haka kawai a ba zai yiwu ba dole akwai sanadi me sanadi shine ka a ka zama tela ka zama kafinta ka zama kaza ka zama mai dan kaza komai akwai yadda zaka yi sai kaga Allah yana baka tsari wallahi in kaga wani sana'arsa in ka gani kai ka san Allah shi yake ciyar da shi nan ne hakikanin zaka gani zaka ga duk abun nashin fa dan kadan ne yadda duniyar nan ta yi wahala kuma haka yake rayuwa me yasa ubangiji shine wannan sababi ne in Allah ya ga dama zai saukar mata da kudin ayyuka sama ko ba zai saukar mata amma sai ya ce yi kaza Allah ya datar da mu ya bamu da sauki littafi dai ya kare duk ayyukoki da aka yi cikin littafi na ubangiji Allah ya saka waɗanda suka rubuta littafi da ɗawainiyarsa mu da muka zauna muka ji littafin Allah ya tunatar da mu a hakam ɗinsa duka kuma mun faɗa insha Allah za mu karanta halul masail sharhi aka ma wa wannan ne kuma an yi ne saboda ina ji a cikin akwai halul masail akwai halul masail a taimake mu da Allah akwai tabbas na duba na gani kamar littafin nan da aka rubuta shi mun faɗi lokacin rubuta shi muka ce wanda ya rubuta littafin nan ya rubuta ne na littafin nan lokacin rubuta shi an ce mai wanda ya rubuta shi shekaransa sha bakwai shekara goma sha bakwai ya mutu yana da shekara ashirin da ɗaya ya rubuta littafin yau aka ce tana shekara mai ɗari hudu da sittin da ɗaya wancan lokacin muka yi magana to yanzu ka aida watanni ma sun ka karu ko to na mai littafin nan kenan kuma yana ɗan saurayinsa aka yi rubuta littafin kaga ya yi aiki ko bai aiki ba to ba tashi samun mutanen da suka zo suka ga littafin fiƙihu za su musu wani ta'annati ba sai shekaru sittin ko hamsin da wani abu baya a ƙasar mali kawai sai aka samu wasu mutane suka tara littafin fiƙihun nan kawai sai su dinga banka musu wuta suka ce duk an rubuta su akan kuskure ba arne bane ba musulmi ba kace eh to ka gani suna ji da yawon da tafafan wai wai wai duk akan kuskure akai to wani mutumi da yake kasar mali malamin makaranta sai ce kai to shuru akan bata ai bata ne ka san abu kai shuru a bata ne sai ya dauko yace to bari ya fara da kan ahadari sai ya dauko ahadari sai ya mata sharhi duk abun da yake ciki san da ya kawo aya da hadisi to kaga yanzu ka tashi jin dumi sai ka hada da alkur'ani kenan ko tunda an kai furci akan wancan to yanzu gashi nan ayoyi da hadisi tsakanin su da mai rubuta littafin nan shekara 400 da kusan rabi dan yanzu littafin bai wuce shekara 50 da wani abu ba sharhin da aka ma wannan littafin kaga aiki ne ko kowa in yana da dama yayi fa kaga duniyan yau din yadda take tafiya akwai matsaloli wanda sun kai inda suka kai to lokacin da ya yi littafi sai ya ce to shi ma gashi abin da ya gudunmowansa a kai sai ya watsa ta ma duniya to yanzu kaga sauran littafin min babu aula sai a yi shiru kenan sai a yi me sai ka yi shiru saboda me saboda ba yadda za ka yi duk suna da hujjoji aka yi su in baka sani ba ka san ilimi in yi mawa mutum wani dan fake-fake sai ga yana dan bana bakwai din ilimi sai ya cewa ba hadisin da ta ce a yi kaza duk duniya kai ka ji fa wai hadisi yake cewa duk duniya bai ko hadisi ko da ibi ne a kawo me yasa yana so ya illanta wani matsala ce amma kuma da yayi karatu ko ya gane karatun da yayi da yana da saukin sha'ani ai ana aka ta gwagwarmaya akan dora hannu saki hannu wannan ba hayaniya bane mai zaman kansa me ne abun a ciki da dorawa da sakewan fa duk a ciki ba wanda aka ce in ka bar shi zaka yi kaza ko in kai kaza zaka yi ka sallaka ta samu matsala ko akwai ne babu to amma bambancin fahimta sai ya zamanto mutum sai ba zai gane abin da yake nufi ba to me ne rashin ganewa a ciki son rai ita ne take hannu ubangiji Allah ya ganar da mu wannan littafi na hannun misali insha Allah shi za mu yi in Allah ya nuna mana amma ya muke da lokaci ne akwai lokaci ko babu na'am kuma karfe nawa za mu yi sallah bakwai da minti biyar eh to saura minti hudu ke mai littafin nan ya rubuta ne ranar wazalika fi sha'ani isna ashara ranar 28 ga watan rabiul awwal shekara ta 1491 ya rubuta littafin hijira kenan ko sai wannan kuma yace ya rubuta ya rubuta wannan kuma bi ma'ana in abin da miladiyan haihuwar annabi Isa ne ranan 24 wancan 28 ko wannan kuma 24 ga watan Mayu ya rubuta littafin shekara ta nawa shekara ta 1990 da shekara ta 1971 to kaga abin bai wuce shekara hamsin ko da wani abu to kaga kowa ya iya abin da zai iya wa musulunci aiki ne na musamman saboda me idan ka gane a musulunci kana da abin da za ka yi to za ka yi don gobe ai mai littafin bai san za a zo a hayaniya ba ko a lokacin shi lafiya kalau amma da duniya ta tafi ta tafi shekara kusan 400 aka zo ana faman hayaniya akan littafin fiqh kaga wani kuma sai ya zo ya tare to haka ake so kaga wancan ba za ta sauri shi a ce zo ya kare takardar da ya buga ba ko za a kare ne babu shi aiko to yanzu mai ilimi sai ya tashi ya kare shi ma kaga shi ma yayi aiki shi ma yayi me shi ma yayi aiki to ko a me kana da abin da za ka yi a cikin musulunci kai dai ka tura musuluncin yayi gaba da haka ne ya iso zuwa gare ka sahabban nan gwagwarmaya suka yi takobi da takobi wanda ya shirya zai tafi yaƙi ba ce masa ake yi wai ka dawo lafiya ba Allah ya haɗa mu aljanna haka matayensu ma suke faɗa amma yanzu aka ce maka za ka tafi yaƙi watan ta rinka rusa ma ihu wai zai tafiya batta habibinta wai kaji aljanna kuma fa da take jiran ka wanda a duniyar nan ma za ta iya cutar da kai matanka na aljanna inda nan aljanna ne kai sai ta dinka addu'an tsine mata Allah ya gaggauta kawo mata shi can ita kuma nan tana nan tana ga barus amma tana ta faman wahala da shi bangiji Allah ya bamu da sauki to mu shirya wa rayuwar kwarai duk abin da kake ciki ka gane cewa ibada kake yi duk wani abu da zaka yi shi na duniyar nan yana da me yana da dokansa in dai ka kana aikata shi to akwai doka a kayinka shi yasa ka zama musulmi da shi yasa da musulunci sauki ne da shi in ka san abu sai ka aikata in ka aikata yanzu misali aka ce shan giya kace haram ne ah to ba haram bane shike sai shedan ya ja ka kasha sai aka ce to tuba Allah zai yafe maka baka samu sauki ba amma kai al musulma kace a tafau gashi nan fa baka ce ka kiwa kace haram din ne to yanzu laifin guda biyu kenan zaka halatta haram shine inda matsalar take duk wanda aka wabce wa waya misali wanda ya wabce waya in kace masa aikin lada yayi zai ce maka a ƙarya shi ma da kansa zai ce a ai ba kayan sa bane haram ne ko to in kuma yace shi ba laifi yayi ba ba to yana so ya halatta abun kenan duk lokacin da aka mutun ya halatta haram to shi kuma ya zama kafiri take amma mun gane maganar nan lokacin da kake sabo in aka ce sabo ne ka yadda sabo ne shikenan sai dai mai sai tuba Allah ya yafe sai dai kuma aka ce yanzu abun zunubi ne sai kace ba zunubi bane kamar yadda ake gwagwarmaya da yan bidiya shi yasa dole ya zama arne kawai kamar mun gane magana saboda me yana so ya halatta haram ne abinda haram ne mai ya tsaya ma a ce wani haram din ne mana ya zama ya zama asi mai sabo amma sai ya ce a tafi wannan abin da yake shi kan ma a addinin ma sai ya nema masa gurbin zama to kaga ya shirya fada da Allah kenan Allah ka bamu da sauki ka mana mafita kusa ko nesa ka ganar da mu sunnan nan ka bamu ikon binta duk abin da zai ja kafanmu akan wannan sunna Allah ka hana mu ganin sa abin da zai zama to mu yi shi cikin kuma kuskure ya ubangiji Allah ka faɗakar da mu kafin mu mutu mu gyara dan ka mutu baka gyara ba akwai dai sulhu a can kan in dai ba shirka bane amma kuma ba a so a je can din ai da haka ko Allah ya bamu da sauki Allah ya mana mafita kusa ko nesa zamu ajiye anan saboda dan mintunan yaso sai mu zamanto mu in akwai tambaya daidai ko biyu in babu kuma shikenan sai a mana addu'a to Na'am. Na'am. To ayu na farilla ma akwai matsala zaka bar shi bale. Kaman ka gane magana. Yawa, ai matsala in an ce matsala to ta shigo to an gama. Ita shari'a ba ta so ka mutu ne. kamar yadda likita baya so ya mutu baya so kai lafiya kuma shi ma to kai shi ma shari'a baya son haka don yaga zaka mutu sai ya halatta maka dukkan abin da yake zaman to damuwa gare ka nan ba haka baka dama ka ci mushe ba ma inda yunwa za ta kashe ka ba shine abin da ake ba a so ka mutu ne ai ka bi shari'an ake so Allah ya ganar da mu amma fa liman ya riga ka na
ya ki karin bayani game da bayanin da kai na'am ya tunatar da ni a duk da aka yi shekara duk da suka wuce mana musa alƙur'ani na'am
sai ya ce ba zai yiwu kana ɗalibi sai wani yanzu ya ce yana so ya watsa wa ainihin malamin ka kaza a yi to kai kai eh to ai akwai matsala ya ce to ba za mu yadda ba muna nuna ɗalibai muna nan ma- malamin mu suna nan mun ga akwai waɗanda suke so su watsa wa malamin mu kaza a yi to to ba za mu yadda ba za mu tare mu kuma za mu yi da matsayi shikenan iyaka magana ce kaga wannan shine ko a majalisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mawaka ai akwai me akwai mawaka na musulunci wanda idan an zagi annabi sallallahu alaihi wasallam da wakan su kuma sai su yi me su mayar da martani to ai kaga ai komai fa musulunci kaga yanzu ai sauki shi abin da ya iya waka kuma a larabci a gurin balarabe in ka zamanto mawaki to fa mai ilimi ne na gaske kai kuma har a nan din fa yanzu in kaga mutum yana rubutu har yana rubuta waka fa ai babba ne a ilimi saboda sikelin da zaka gwagwadon ba sai ka san shi sannan ka yi ya zamanto ta karbuwa duniya to haka rayuwa yake kar ka sake sam a walakanta ma idan mutum wani zai soki ma addini to wanda yake kira a addinin zai soka kamar mun gane to duk da ka bar shi ya soke shi to shikenan ya hada da addinin nakan ya soka kenan Allah ya ganar da mu haka waye mai daga hannu kace na'am na'am zai sallame saboda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani babu wani sallah ba in farilla ta tsaya kawai in farilla ta tsaya to a yanke wannan kawai a zuwa juna saboda wannan ai kari wa kanka ne in yayi dar inda akwai lokaci sai ka yi ai kamar mun gane Allah ya ganar da mu ya bamu da sauki Allah ya rufa mana asiri kusa da nesa subhanakallahumma wa bihamdika
sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sallallahu alaihi wa sallam